أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan uwa musulmi da muka tattawo a wannan masallaci masjidu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha anan mun da ke ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau na ranar laraba sha hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan hudu miladiyar isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ishirin da uku don dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan a yau da yarda allah za mu tashi suratul ma'ul alamar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa a ra'aikan lalin yukallibu mutum shin ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake karyatawa da ranar sakamako a zalikan lalin ya dukuliyati shi ne wannan wanda yake kange maraya daga haƙƙin shi ko kuma shi ne wanda yake zaluntar maraya daga haƙƙin shi wala ya hudu ala ta'amin miskin kuma bai kwadaitarwa a kan ciyar da miskin fawailun lil musalli azaba ta tabbata ga masu yin sallah allazina hum an salatihim sahun wa'anda rafkan wasu take hana su yin sallah allazina hum yura'un wa'anda suna yi ne don mutane su gani wa yamna'una al-ma'ruf kuma suna hana kayan aikin kanana suna hana arzu da azo ne ba a wurinsu wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya saukarta da manzon shi a Makka a bisa zance mai inganci tare da cewa daga cikin malamai akwai wanda suka ce wannan surar ta sauka ne a Madina amma dai kan zance mai inganci abinda mafi yawancin malaman tafsiri suka dare a kan shi shi ne ta sauka a marka allah subhanahu wa ta'ala yana ce yana ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin kana so ka sani ko kuma kana so ka san wane ne ke karyata ranar sakamako yawon di ita ce ranar sakamako ranar da allah subhanahu wa ta'ala zai tada kowa ya makowa hisabi ya makowa kididdiga na ayyukan da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ka san wane ne ke karyata wannan ranar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sani ba sai Allah subhanahu wataala ya bashi amsa ya ce shi ne wannan wanda yake tunkuɗe maraya daga haƙƙin shi shi ne wanda yake cutar maraya yake zalunta shi bai ciyar da shi kuma bai kyautata mashi haƙƙin shi ma in ya shiga hannun shi amsewa yake duka ya gama ya canza to duk wanda ka ga wannan shi ne halin shi duk wanda ka gani bai damu da ya kyautata ma maraya ba ana ma cewa ga maraya a taimaka mashi zai da yi bakan magana ya ce yau shi kaɗai ne maraya ko kuma su ma uwayen nasu nan gaba ai mutuwa za su ko kuma ya ce shi ma ai maraya ne baban shi ya rasu za ka dai ganin maganganu marar daɗi ko kuma koda ya zo a wurinsu yana bara yana neman su tallafa mishi yana cewa ku taimaka min suna ture shi ba su taimaka mishi da wannan taimakon ba su balle ma to ba su taimaka mishi da nasu ba kuma haka in haƙƙin shi ya shiga hannunsu suna canyewa su hana mashi hajjin shi wasu daga cikin malamai sun ce wannan ayar ta sauka ne akan larabawa da sun kasance yaro karami suna hana mai gane shi idan aka mutu aka bar yara ƙanana manya sai su kwashe gado ƙananan ko da za su tashi za su iske babu komi cikin abin da aka bar masu to allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzan shi idan kana so ka gani wanda ya karyata ranar sakamako wanda ya karyata cewa ranar gobe za a tashi a yi kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowane mai hakkin hakkin shi to kaga wanda yake cin hakkin maraya kaga wanda yake tunkuɗe maraya daga hakkin shi kaga wanda bai kyautata ma maraya ya waye da shi ko a cikin gidansu ma akwai marayu suna da yawa ko ɗiyan ƙannan shi ko ɗiyan magajiyar shi ko kuma a ƙanƙannan shi amma duka bai damu da su ba Allah ya rufa mai asiri yana da ƙarfin da yana iya taimaka musu amma bai taimaka ma waɗannan marayu bai taimaka musu ko kaɗan bai ciyar da su bal zalunta su ma yake Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon shi idan kana son ka ga wanda ya karyata wannan rana to ka gani wannan wanda yake ma maraya wannan abu kenan wannan ke samu duk lokacin da ka ga mutum yana wulakanta maraya bai ɗauki maraya da daraja ba kuma in haƙƙin maraya ya shiga hannun shi yana canyewa to ka tabbatar da cewa wannan mutumin bai yi imani da gobe ba ta nasa alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon shi a ra'aita alladhi yukaddimu bid-din shin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga wanda yake karyata ranar sakamako kama manzo Allah ya ce bai gan shi ba bai san shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da sifanta mishi ce fa zalika alladhi yad'u Shi ne wannan wanda yake kange maraya bai bar maraya ya kai ma ga hakiki kuma yana zalunta shi kuma bai kyautata ma wannan maraya maraya a shari'a shine wanda baban shi ya rasu bai kai shekarun balaga ba kenan duk wanda duk yaro karami wanda baban shi ya rasu bai kai shekarun balaga ba ana ce mishi maraya kuma shari'a musulunci ta kula da marayu ta ba su haƙoƙi kuma ta ce a kula da su sosai wanda aka rasu aka bar duke shi Allah subhanahu wata'ala ya hana a zalunce shi ya hana a cuce shi Allah subhanahu wata'ala na cewa innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira lalle wa'anda suke cin dukiyar marayu a zalunci to su sani cewa suna cin wuta ne a cikin cikinsu yana abin da suke ci suna sa na wuta ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kunu suna ci tare da cewa dukiya ana amfani da ita ba don ci ba kadai ana amfani da dukiya don sutura ana amfani da dukiya don gina mahalli ana amfani da dukiya ana amfani da dukiya don wasu bukatu na duniya ba ci kadai ba amma Allah subhanahu wata'ala sai ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatim nan min babu da zalimin saboda mafi yawancin abin da ake yi da dukiya shi ne ci duk mutum dan adam duk dukiyar shi bai ware tunanin ya gina gida sai in ya yi karin abinci bai ware tunanin ya sai mota ko ya sai moto sai in cikin shi ya ƙoshi duk wasu bukatu na shi za ka gani ci shi ne a ci shi ne a wato shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dana wannan kirin da ba sai cin abinci kadai ba dukkan wani amfani da ɗan adam zai yi da dukiyar maraya to ya sani cewa wuta ce yake ci magan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasu yasu launa sa'ira kuma ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala zai sa su a wuta a wuta ta jahannama ranar gobe kiyama idan wannan ke nuna mun duk wanda muka gani yana cin dukiyar maraya a mutu a bar maraya a bar mai kannai kanana ko kuma diya na magajin shi magajin shi ya rasu shi ne babba ko shi ke bi ga magajin shi da sauransu ne su kofi wanda za ka gani an ɗauki marayu an ba mutane to kaga wannan mutumin ya murje wannan dukiyar yana can ba kwata-kwata ba ruwan shi da cewa ta marayu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to irin waɗannan da ka gane su ka sani cewa su ne waɗanda su karya ta ranar sakamako saboda wanda ya imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tada shi ranar gobe kiyama kuma ya tambaye shi a dukkan wani haƙƙi da ya haure shi to ba zai taba cutar maraya ba ba zai taba cin haƙƙin da Allah ya ce in an ci ba wuta ce a gaji amma duk kaga mutum na ce wannan ke nuna ko da ya ce ma ya yi imani to bai yi wannan imani ba Allah ya ce manzon shi a ra'aitan dazi yukaddimu bid-din shin ka gani wanda yake karyata a ranar tashin alkiyama ka gani wanda yake karyata ranar sakamako ranar da kowa zai tashi ya girbi abin da ya shifka sai Allah subhanahu wa ta'ala kawai manzo Allah ya ce bai sani ba sai Allah ya ce mishi fa zalikal ladhi yadul yatim shine wannan wanda yake kange maraya daga haƙƙin shi wanda yake zaluntar maraya bai ciyar da shi ba daga aljihun shi kuma in na marayan suka shiga hannun shi su ma gabawa yake da su duka ya murje ya jani saboda wa'anda suka imani da Allah subhanahu wa ta'ala zai tada su ranar gobe kiyama ya masu hisabi ba su cin dukiyar maraya bal taimaka ma maraya masu Allah subhanahu wataala ya gaya mu a wani waje yake cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura su wanda suka yi imani da Allah da ranar ranar sakamako ciyar da dukiyar su suke yi su ciyar da bayan Allah miskinai da kuma matahiya wanda hanya ta rike su suna ciyar da su suna cewa ba mu san godiya a gare ba mu kamar komi a gare muna ciyar da ku ne don fuska Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mu mu mara gobe kalle mu kallo na rahama ya samu aljanna idan duk wanda ka gani yana cin dukiyar maraya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu dan shi cewa to wannan da yi imani da ranar ƙarshe ba musulunci ya kula da maraya sosai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abi Huraira hadisin da Imam Bukhari ya hitar da shi yake cewa shitani busaba al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halarkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zano wannan abubuwa guda bakwai sai cewa akul mali yatim da cin dukiyar marayu cin dukiyar maraye da nassin alkur'ani da nassin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zunubi ne wanda yake mai girma kuma wanda duk ya mutu yana cin wannan duke ya sani ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai sa shi a cikin wutar jahannama shi yasa Allah subhanahu wataala yayi koko da cewa duk wanda aka mutu aka bar mishi marayu aka bar mai su tare da dukiyar shi to ya kula da dukiyar nan tasu ya yi kasuwa da ita don ta haɓaka kan zakka ta canje ta idan bai da hali to yana iya ya ci daga cikin wannan duke daidai biyan bukata daidai wahalar da yake da duke shi ma ya ci daidai biyan wannan bukata kai ya wuce gona da iri kuma duk lokacin da waɗannan marayu suka girma suka kai lokacin da suka yi hankali to ya ɗauki wannan duke tasu da bashi wannan haka allah subhanahu wata'ala ya tsara aka Allah subhanahu wata'ala ya hukunta yau zaka gani sai a bar maraya a mutu a bar shi da kuɗi tun yana ɗan jariri amma kayi yake girma ya kai shekarun da zai cin amfanin waɗannan kuɗin zaka iske ƴan uwan shi da dangin shi da kannan da magajiyan shi da kannan baban shi wa'anda dai duke ta shiga hannunsu duka sun hallaka wannan duke ya tashi ya ta wahala a cikin rayuwa ya rasa ma ina zai saka shi alhali Allah subhanahu wata'ala ya ce maraya abun taimakawa ne abun a tallafa ne ba wai naka ba ma wanda aka mutu aka bar mai dukiya na wani ma ka gani ga titi ka ɗauke shi ka kan kyautata mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafiru yatimika hatayn janna da ni da wanda yake daukar ɗawainiyar maraya yake daukar nauyin maraya cin shi da san da shan shi da karatun shi ya ce kamar muna haka ne ya nuna da manuniyar shi da kuma ɗan yatsar shi tsaka ya ce kawai muna haka ne tare da wannan bawan Allah a cikin aljanna don haka wannan kuma ke koya mu cewa shari'ar musulunci ta kula da kowa ta ba kowa haƙƙin shi lokacin da marayi ya kasance idan ya rasu ya rasa wani abun jingina nashi saboda uba kamar wata katanga ce wani rukuni ne wanda diya wani sanadi ne wanda diya suna jingina a gare shi lokacin da wannan uban ya kawo za ka gani waɗannan diyan a wannan lokacin suna buƙatar wani wanda zai maye musu gurbin wannan baba nasu shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta a kula da marayu kuma ya shar'anta da a kare dukiyoyinsu idan uwayensu sun mutu sun bar musu dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mun wala yahuddu ala ta'alim kenan kuma shine har yau ne ana sifanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kin wanda bai yi imani da ranar sakamako ba Allah subhanahu wa ta'ala shi yace shine wanda bai kwadaitarwa akan ciyar da miskinai Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da a ciyar da miskinai Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu da ya ga dama da ya mu kowa arziki amma Allah subhanahu wata'ala sai ya zabi wasu daga cikin bayan shi sai ya musu arziki wasu kuma ya bar su babu arziki saboda wata hikima ta shi saboda ya shar'anta zakka masu wannan halin su inda wannan zakkar dan wa'annan marayu su samu annan miskinan da talakawan su samu haka kuma ya shar'anta sadaka saboda masu waɗannan halin su nemi aljannarsu da wannan duke don su taimaka ma talakawa da miskinai wa'anda ba su nan kenan allah subhanahu wata'ala da ya gara ma da ya shi da kowa a cikin shi amma yayi haka saboda wata hikima shi yasa malamai suke cewa da kowa zai hidda haƙƙin shi na ma na masu arziki kowa ya hudda haƙƙin da allah subhanahu wata'ala ya aza mishi na zakka kuma kowa ya hudda haƙƙin da allah subhanahu wata'ala ya aza mishi na yin sadaka da ba za a samu wanda zai waye gari ba yana cikin talauci mugun talauci saboda wannan haƙoƙin duka idan aka huda su za su kai ma wa'annan bayan allah kuma su ma za su samu su biya bukatun su daidai gwargwaro amma kasancewa wasu suna rike wannan haƙoƙin ba su hiddawa shi ke sa ka gani an waye gari wani bai da abinci allah subhanahu wata'ala da ya halicci mu baki ɗaya kowace rai allah subhanahu wata'ala ya halitta ya tsaga mata arzikinta a ban ƙasa na abinci da na shanta da na tufarta to in ka gani ba ta same shi ba to Allah ya yi haka ne don wata hikima kuma cikin bayan shi wannan arzikin yana nan hannun wani ya rike shi saboda da kowa zai yi yadda ya kamata ya budda wannan zakai kuma ya bada ta ga yan ga wa'anda suka cancanta da da kyal a samu talaka talaka irin waɗanda za mutum zai waye gari ko abincin cibe da wani kuɗin da zai bada a ɗauko mai ruwan da za a yi amfani da su gidansu suna mashi wahala Allah subhanahu wataala na cewa lalle ita sadaka ta talakawa ce da miskinai da masu aiki da ita amma yau zaka gani ana hudda ta ana ba ana masanya wanga ya ba wanga zakka shi ma ya bai mishi wanga mai kudi ne ya hudda ya ba diyan wanga mai kudin shi ma ya hudda ya ba diyan shi wanga mai kudi ne ya hudda ya ba matan wanga mai kudin shi ma ya hudda ya bai mishi alhali Allah subhanahu wataala ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha ita wannan sadakar da Allah subhanahu wataala ya umarci da ya umarni da ahiddata yace ta talakawa ce da miskinai da kuma masu aiki da ita wal mu'allafatu qulubuhum wa fi sabilillah da wa'anda ake ba dan zukatan su yi sauki su zo su karba addinin musulunci da kuma wa'anda ke musu hanya ta ciyar da addini gaba ko kuma wanda ke bisa hanya guzurin shi ya kare dukkan waɗannan su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya gayyace zakka da ake gudawa da sadaka ta su ce kenan duk wanda bai cikin waɗannan Allah subhanahu wata'ala bai yi umarni da a bashi zakka ba shi yasa da a ce kowa zai yi wanda zakai zai gudda ta yanda ya kamata kuma a gama da sadaka tunda ba dole sai zakka ba Allah subhanahu wata'ala cewa wala yahuddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa nan an zarge shi ne akan bi akan bai kwadaitarwa ba wai ma bai yi ba a bai kwadaitar da a dinga ciyar da miskini Allah subhanahu wataala ce in ka ga mutum na da wannan dabi'a to yana cikin masu ƙaryata ranar sakamako kenan da ya imani da ranar sakamako da ya ciyar da dukiyar shi kamar yadda muka gani baya wanda suka yi imani da ranar sakamako suna ciyar da dukiyoyinsu akan miskinai da kuma talakawa kuma ba su neman komi ba don komi suke ciyar da su ba sai don su samu tsirara na gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzon shi in kana so ka ga wanda bai yi imani ba da ranar sakamako da cewa ranar gobe akwai hisabi to wannan wanda yake kange maraya a bisa haƙƙin shi to shi ne ina duk wanda ya kasance wannan siffa shi ce ko da ya gani a baki cewa ya yi imani to bai yi imani da ranar sakamako ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya musu bashi ya ce wala ya kudu ala ta'amin miskin bai faɗaitarwa akan ciyar da miskinai musulunci ya yi umarci da sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa eh, dukiya ba ta ragewa dan sadaka kenan dukiya karuwa take yi ma in ana yin sadaka haka kuma Allah subhanahu wataala ya yi umarci a cikin ayoyi wanda suke masu yawa na cewa 'yan uwa musulmi wanda ba su da shi su dinga taimaka ma wa'anda suke da shi kenan duk wanda muka gani bai yin wannan ba ma shi zai yi ba wani zai taimaka ma almajiri ko wani miskini suka ya ce kai rabu da su wa'anga 'yan barin sun sha mutane kai to yana cikin ara'aitar da zai yi kaddibu biki yana cikin masu karyata ranar sakamako don wanda ya imani da ranar sakamako bai hanawa kuma yana kwadaitarwa kuma shi ma yana aikatawa da duke shi yau kuma da za mu diba halayenmu nawa ne Allah subhanahu wata'ala a cikin ayoyin da muka gani bayan cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci ne aka abusa san shi abincin da suka yi so ne suke ciyar da shi akan miskini da kuma miskinan wa yatiman wa asira da kuma maraya da kuma wanda aka hanya ta rike shi yana musa hanya hanya ta rike shi suna ciyar da abinci ne akan irin wa'annan alamun bihi akan san wannan abincin ba wai saura ba a abinda suke so ne na abinci suke ciyar da shi suke bada yau abinda ka dawa gidanka yanda za a ma kwano a madanka kwano haka ake so ka hudda ka ba wani bawan Allah wanda ka san miskini ba sai diyanka sun ci sun gama dagwalgwama ba ka ci ka raga wanda babu yanda za ka yi da shi in almajiri ma bai amsa ba zubdawa ne za a yi sai irin shi za ka yi to kana nema ga kana nema almajirin ka bashi Allah subhanahu wata'ala ya ce yutimuna ta'ama ala hubbi abinda suke so shi yasa wasu daga cikin bayan Allah sun kasance suna yin sadaka da duk abinda suka yi so wanda daga cikin bawan Allah ya kasance yana tahiya bisa raƙuman shi sai bisa abun hawan shi ko raƙumi ne ko doki ne ko yake sai ya kalli wannan dokin sai ya burge shi daga nan ya sauka ya ba da wannan dokin ya ba wani mabukaci saraka yau wane ne a cikin wanda yana tayya sai kalli motan shi ko ya kalli motar shi ko ya kalli belan shi wani takalma ma in ya aji ya kalli wa'annan takalman ya ji a ran shi wa'anda takalman suna burge shi yana son su kai tsaye zai ba da waɗannan takalma saboda ya shiga cikin wa yutrimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira saboda ya shiga cikin masu ciyarwa abin da suke so yau mafi yawanci abinda muke badawa kyauta abinda ba mu so kaya sai mun gama sawa sun kode kinna mu hiddo mu ba mu bukata takalmi sai sun ciccire mun ga ba mu ra'ayin su kinna muke hiddowa mu baya haka abinci za ka ga mutum shinkawar da yake ci gidan shi ba ita yake bada ba in ya tashi saraka in ya tashi bada saraka za ka gani ko haji ko dawa ko masara abinda dai in ka je gidan shi in ba sha makoci na jin daɗi ba za ka taɓa iske an ɗauki wannan abu a matsayin abinci ba amma yau da an tashi taimakon miskini ko wani kawai za ka ga wannan abincin ne za a ɗauko a rabara alhali allah subhanahu wata'ala yana gaya mu yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu albirr ba malamai sun fassara albirr da cewa aljanna ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so har sai kun ciyar da abin da kuka yi so abin da kuka yi a ranku kuna so kuna son shi sai kun ciyar da gare shi nawa ne daga cikin mu zai iya zuwa yanzu wajen mai nama ya ba da jika a yanka mashi kayan ya ɗauki soka ya juya ya ga wani almajiri ya miƙa mai wannan sautar mai yawanci ma da kaga alma da an ga almajiri wajen mai nama ko wani mabukaci za ka ji zagin shi ake in ba da iskanci ba wajen mai nama za ka zuwa kana bara gani ake iskanci ne ya ce ya koshe makina har ya zo yan mai nama yana bara shi kuma Allah subhanahu wataala ce lan tanalul birra lan yasa ha abada ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbu a sai kun ciyar daga abin da kuke so nan kuma yayi ba mu siffa ta mutanen kwarai siffa ta wa'anda za su shiga aljanna ranar gobe alkiyama yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a bisa san shi kana san shi an zubo ma abinci ya burge ka ba abin da kake jira kamar ka kai roma ce sai almajiri ya ce ya balla sai ka kira wannan almajirin ka baya wannan abinci ka je ka nemi wani wannan shine ka ciyar da abinci a bisa san shi ba irin yadda muke yi yanzu ba Allah subhanahu wataala ya ce in kana son ka gani wanda bai yi imani ko wanda yake karyata ranar sakamako to ka kalli wannan wanda yake kange maraya a bisa haƙƙin shi kuma yake zaluntar maraya kuma bai kyautata ma maraya kuma bai kwaɗaitarwa a kan a ciyar da miskinai bal in ma ana ciyar da su hana waye Allah subhanahu wa ta'ala ce mutu duk wanda ka ga waɗannan halayen shi wannan su ne ɗabi'un shi to ka sani cewa lalle tabbas bai imani da ranar sakamako ba kenan wanda ya imani da ranar sakamako yana kula da maraya kula wanda take kuma yana kula da ciyar da miskinai waɗanda ba su da shi yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa fawailu lil musallin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama gaya ma manzon shi siffar wanda bai yi imani ba da ranar alƙiyama da ranar alƙiyama ranar sakamako sai ya ci gaba da gaya ma fawailu lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah ana Allah subhanahu wata'ala sai ce azaba ta tabbata ga wa'anda suke sallah wa'anda ba su sallah ba a yi rasu saboda sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafirai Allah subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alqawlin da ke da kai tsakaninmu da kafirai ita ce sallah duk wanda ya bar sallah ya kafara Allah subhanahu wata'ala nan kuma sai ya ce fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah na san duk za mu yi mamaki ta ya za a ce azaba ta tabbata ga masu sallah alhali kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya umarce mu da mu yi sallah sai ce alladina hum an salatihim sahun su ne wa'anda suke rabkannuwa akan sallar su wa'anda suke rabkannuwa akan sallar su malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wata'ala nan ya ce alladina hum an salatin bai ce fi salatin ba saboda ya ce suna rafkanuwa akan sallarsu kenan suna kin yin ta akan lokaci wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a suna barin ta ne kwata-kwata sun karbi shahada sun yi imani da Allah da manzon shi amma sallah ba maki sai ramadan ramadan yake sallah wani kuma ba maki sai juma'a juma'a yake yi su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina hum an salatihim sahun shi yasa malamai suka ce Allah ya ce an bai ce fi ba saboda sahu da rafkanuwa idan ya ce a cikin sallah a cikin sallah kowa yana yin rafkanuwa sai ce a a kan sallan ne suke yin rafkanuwa kenan akan yin ta ne yin ta akan lokaci jinkirta ta sai lokacin da mutum ya ga dama ya yi duka yana cikin rafkanuwa akan yin sallah da kuma kin yin ta saboda idan ya ce fi salatin rafkanuwa ga wanda ake cikin sallah tana ya shiga ciki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce an salati saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi rakkanwa a cikin sallah wata rana yayi sallah da sahabbai yayi raka'a biyu sallah ne kuma bai raka'a huɗu ce sai akwai wani ana ce mashi Zilyadin sai tambayi manzo Allah ya manzo Allah an rage sallah ne ko ko kai kasar ne an usata salatu an usira kai nake an rage sallah ne ko ko kai kasar ne ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga mai raka'a biyu ce kuma ba halin balaguro manzo Allah yake kuma manzo Allah yayi raka'a biyu sai manzo Allah ya jiyo yace mai ya tambayi sahabbai a sadaka dunyade shin yayi gaskiya abin da ya gai haka ne raka'a biyu ce muka yi suka ce mashi bala ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya cika wannan raka'a guda biyu yayi sujud na ba'di yayi kenan sujud sa kenan shi yasa zamu gani a cikin littattafan fikihu za mu gani malamai habba da suke yi na sujadar sahu kamli da baki wanda na gyaran sallah ne in mutum ya yi rafkanuwa a cikin sallah to ana allah subhanahu wata'ala ba wannan rafkanuwa yake yi ba yana nihin an salati akan ita sallar ne rafkanuwarsu lamarrarsu na duniya suke hana su su yi wannan sallar akan lokacin ta ko kuma suke barin ta ma ba su yin ta baki daya alladina hum yura'un ko kuma sallan ma baki dai suna yi ne dan mutane su gani mafi yawanci wanda zaka ga bai yin sallah sai watan azumi kawai ya kama to yana yi ne kawai dan mutane su ga yana yin sallah ko kuma wanda zaka ga bai yin sallah sai juma'a juma'a zaka gani yana yi ne dan mutane su gani yana yi ne don mutane su gani saboda juma'a ana iya gane wanda bai sallah da juma'a saboda idan juma'a ta zo za ka gani in ba da yin zoma da masallatai suka yawaita za ka jin idan lokacin juma'a ya gari cit kowa yana masallaci kenan wanda ake gani yana yawo irin wannan lokacin za a san cewa wanda bai sallah shi yasa shi ma sai kakkaɓe tafin shi ya ɗauka ya je minti goma ya yi sallah ya dawo bayan ita kuma babu wata sallah da zai kare wasu daga cikin malamai kuma suka ce wannan ta sauka ne akan munafikai wa'anda su suna yin sallah ne ba su neman lada ga sallah kuma ba su tsoron Allah subhanahu wata'ala ya masu hukuma da rikin yin sallah shi yasa duk lokacin da suka ga akwai mutane wa'anda suna kallon su da an ce lokacin sallah yayi sai su ɗauki kayan su sai su yi sallah amma duk lokacin da babu mai ganin su to lokacin kuma ba za su tashi ba su yi su yi wannan sallah yan uwa musulmi sallah tana da muhimmanci sosai Allah subhanahu wataala kamar yadda muka gai manzo Allah na cewa bambancin da ke da kwari tsakanin kafiri da musulmi shine sallah malamai sun yi sabani akan tarihi sala yana zama kafiri ko ko bai zama kafiri amma sun yi ta gayin dalili sun yi ta neman su ce wanda ya barta da gangan wasu ce wanda ya barta kwana kaza wasu ce wanda ya barta kuma yana inkarin cewa ba wajibi ce ba karshe dai an yi tutacce ku ce to kaga duk abin da malamai za su yi sabani su tattauna akan cewa barin shi kafirci ne to ba karamin abu ne da haka sallah tana daga cikin tana daga cikin addini tana daga cikin rukunai guda biyar na addini wanda idan ba su cika ba mutum bai cika musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gina addinin musulunci ne akan abu guda biyar da ya gari kalmar shahada abu na biyu da ya zo bayan su sallah ce kuma ya ce alkawarin da ke da kwai tsakaninmu da kafirai shi ne sallah duk wanda ya bar sallah to ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka sallah tana da muhimmanci sosai yin ta akan lokaci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal ya kira yace ba dan a ce ina kona gidayen sahabbaina ba da na umarci bilal ya kira sallah ko in sa wani ya yi limanci je ina kona gidajen wa'anda ba su tuwa sai sallar jami ina wannan ke nuna bayan sallar mutum ya rike ta yana yi ko kuma yin ta ma cikin jami yana da mahimmanci sosai wasu malamai mafi yawa daga cikin malamai sun kai kan jami sallar jami wajibi ce in ba wanda ba wani uzuri ya rike shi ta wuce shi amma yin sallah a cikin mutane wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul jama'a tafdul salatul fajr bi 27 daraja au kama qala sallallahu alaihi wasallam sallan mutum guda ko kuma sallar jama'a ta yi sallan mutum guda falala da muhimmanci daraja 27 kenan wannan kirga duk lokacin da bawa yayi sallah shi kadai to in ya kyautata ne ya samu yayi ta da kyau zai samu lada guda idan kuma yi ta tare da jama'a zai samu lada 27 wannan shi yana daga cikin abin da muhimmancin sallar jama'a Allah subhanahu wata'ala ya ce alladina hum an salati musawun nan wasu daga cikin malamai sun ce wa'anda ba su barin lokacin sallah ya wuce saboda Allah subhanahu wata'ala da ya umarci sallah ya sa mata lokuta lokutan nan a cikinsu ne Allah subhanahu wata'ala yake so a yi wannan sallar kenan jinkirta ta manzo Allah sallallahu ya ga wanda aka kuje man nama an salatin aw nasiha fa yusalliha idza nasiha wanda yayi sallah yayi kwana kwana ya dauke shi ba kwana na da gangan ba ka san kare uku da rabi ake sallar asar ko kare hudu saura kwata baka tashi kwantawa kwana ba sai da kare uku ta buga kaga wannan kwana ne na da gangan ka san ba ribai ba ko ni kasa ba za ka iya tashi kai wannan sallar ba ko kuma ka cika dare ka kai kare hudu ko kare uku kin na ka kwanta ka san ba za ka iya tashi sallah asuba ba wannan sakaci ne irin wannan kwanan ba ya shiga cikin uzuri sakaci ne na dan adam amma duk wanda ya kwanta kwana ya dauke shi kwana ya mai nauyi har lokacin wata sallah ya zo ya wuce shi bai yi wannan sallar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yana tashi ne wannan sallah ko kuma wani abu ya shigartar da shi ya shiga wani rincani ya shiga wata wani matsatsi wanda har yawance aka yi sallah yawance bai yi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tunawa da lokacin da lokacin da ya tuna da wata sallah ta bar shi to ya ranka wannan sallah a- a wannan lokacin shi yasa anan wasu daga cikin malamai suka ce wai mutum ya bar sallah da gangan ta wuce shi ko har lokacin ta ya wuta kinna ya dawo bayan lokacin ya wuce ce zai rauka ta wasu daga cikin malamai sun ce ya bar ta ko ma ya yi wahala ce zai yi Allah subhanahu wata'ala ya sa shi aiki ne ya ki kawai ya yi ta gaba ya ta istighfari wannan da bai yi ba Allah subhanahu wata'ala ya yi mishi saboda Allah da ya yi wannan ibada da ya sa wannan ibada ya sa ta ne akan lokutan ta babu wanda yanzu a cikin mu zai ce ba zai yi azumin watan ramadan ba sai nan gaba saboda yanzu akwai zafi bari in bari sai cikin damuna in watan ramadan kina saboda me saboda a cikin wannan watan ne Allah ya wajabta azumi kuma dukkan mu mun yi imani cewa ramadan bai karbuwa in ba a cikin wannan watan ba to su ma salloli haka Allah subhanahu wataala ya sa su lokuta Allah subhanahu wataala bai karɓa su in ba wa annan lokutan ba sai ga mai uzuri a nan ne wannan malaman suka ce wuya mai kwari suka ce don haka su suna ganin a ce wai mutum ya rabka sallah bayan ya barta da gangan ya ƙi ta har lokacin da ya wuce bai mata so ba kawai an sa shi ne bai yi ba kenan ya tarbi ta gaba ya istighfari abin da ya wuce Allah subhanahu wata'ala ya ce alladheena hum an salatihim sahun su ne wa'anda suke ramkanuwa akan sallar su suke ba su yin ta yanda ya kamata sai su bari sai lokacin ta yayi ko sai mutane sun kare sun kare sallarsa sai su zo su su tasu kamar yadda imam muslim ya yi da hadisi da imam bukhari a cikin littattafansu wanda suke ingantattu manzo Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya cewa tilka salatu munafiq waɗannan sallar da ake yi mutum ya bari sai lokaci yayi sai lokacin sallah ya wuta sai ko ina an gama jami'i ya tashi ya zo ya tuntuka yadda yake so yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallar munafiki ce munafiki ne ke yi irin wannan sallar sai ya kira yana ganin mutane suna shiga masallaci suna yi ta ya tsaya bai shi tashi yayi sai sun kare kawai ya zo ya yi dukkan shi Allah subhanahu wa Allah ya ce la yadhkurullaha fiha illa qalilan bai ambata Allah a cikin wannan sallar sai kadan kenan zai zo ne kawai ya yi dukkan shi in liman na yin sallah a zuwa cikin minti takwas ko goma za ka gashi cikin minti biyu in ya zo ya gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ita ce sallar munafiki wannan ita ce wanda Allah subhanahu wataala ya ce allazina hum an salatihim sahun allazina hum yabahun suna yin riya sallan ma suna yin ne dan mutane su gani ne su ce suna yi alhali Allah subhanahu wataala kuma ya hana riya ya ce duk wanda yayi wani abu ko yayi wata magana ta addini don a shi mutane su yabe shi ko kuma yanki don mutane su gani su yabe cewa ne yana sanda aiwa da akwai zuwa masallaci almanza Allah su wasu daga ce Allah su wani wakala ya yi alkawarin sai ya maida shi karamin mutum ya maida ya kaskantacce a cikin mutane a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu cewa za a zo da bayan Allah wa'anda wani yayi makarancin alqur'ani yana karanta alqur'ani yanda ya kamata idan yana karanta alqur'ani kowa yana saurara mai saboda Allah subhanahu wataala ya baya sauti mai daɗi kuma ya baya harda alqur'ani za a zo da shi a jewa shi mutar jahannama ko kuma a zo da shi za a jewa shi ya zo a takardun shi babu komi na wannan karatun da ya ta yi sai mai zo ya ce ma Allah subhanahu wataala ai shi ya kasance mai yawan karatun alqur'ani kuma bai ga wannan karatun ba Allah subhanahu wataala ya ce to shi kayi ne dan mutane su ce ma kai makaranci ne don mutane su ce ma gwani ne kai don mutane su ce ma gangaram ne kai kuma an riga an ce maka tun a duniya da haka ka tai wannan shi ne sakamakon aikin ka a zo ga wanda ya yi shehadi ya je wajen yaƙi ya yi ta yaƙi ya yi ta bala'i a yaƙi ha aka kashe shi ya ce ai a wajen yaƙi aka kashe shi ya yi shahada allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashi a kayi yaƙi ne kayan jihadi ne ba don koyi ba don mutane su ce wane yana da ƙarfi wane yana da ƙoƙari kuma mutane sun riga sun ce a duniya don haka nan ba za ka samu komi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai aqwa kuma asafu alaikum ashirkul asghar mafi abinda nake ji ma tsoro a gare ku shine shirka wanda take karama qalu ma shirkul asghar ya rasulullah qala riya suka tambaye shi wata ce shirka karama wadda kake jin tsoro a gare mu ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce riya riya kuma ita ce yin aiki yin wani abu ibadar da ba a yi don kowa ka gyara ta don wani ya gani don wani ya yaba ka za ka yin sadaka kamar yadda na Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa alamun wanda suka karyata ranar sakamako su ne wa'anda ba su yin sadaka kuma ba su kaitarwa a kan yin sadaka su ne masu kange marayu a bisa haƙƙinsu suna zalunta su to kai yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya baka marayu ko kuma ya baka abun da kana ƙoƙarin ka kula da marayu amma kana yi in za ka ba marayun abu so kake duk wanda ke unguwai ko duk wanda ke saktar inda kuke tare da su sai sai ya san kama wannan marayun kayan sallah Allah subhanahu wa ta'ala bai san irin wannan kyautai Allah subhanahu wa ta'ala bai amsa irin wannan kyautai wanda kana yi ne don mutane su gani su ce ka wani akwai kokari gare shi in za ka raba makwabtanka sukari ko za ka raba musu shinkawa ko haci wani dai abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sare ma sai ka bari sai rana ta yi gansankar ko kuma hancin saya kowa ya yi to sai ka dinga kana iya macewa su zo su laya ka gani sai sun zo sun laya da buhu saboda suna da bukata ka dinga binsu da tiya tiya ko tiya yi kana basu saboda a sha kwana ana cewa wani akwai kokari gare shi wani yana ciyarwa wani yana kaza to duka irin wannan aiki idan mutum ya yi allah subhanahu wa ta'ala zai karɓar shi kuma zai tashi ranar gobe kiyama ba zai isa komi ba allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ne wa'annan allazina wa yurahu suna yi dan ganin idan mutane suna yi ne dan mutane su yaba musu ba don kowa suke yi ba kawai don dai mutanen da su ce wanka suna yi sallah in ya tashi zai zo yana in shi kadai zai yi za ka gani cikin minti uku ya gama ya duka maza Allah ce mu la yadkuru la fiha illa qalila adkar inda aka wajabta na cikin sallan ba zai yi sai kaɗan ne zai yi haka maza Allah sallallahu alaihi yana gaya mu mutane za su yi sallah wani ba zai tashi da sallar wani zai tashi da a cikin sallar shi na lada kashi goma bisa goma ya ce mun wani kuma bai da komi sai kashi tara cikin goma da sallar shi wani kuma bai da komi sai kashi ɗai wani kuma ƙarshe bai da wani bai da komi sai kashi bakwai har a zo wanda ba abin da yake samu sai kashi ɗaya wani za ka gani duk lokacin da aka ce yana sallah shi kaɗai za a yi ka sha mamaki da yadda yake duke-duke yana tashi amma da za a ce ya shiga gaba ya wasu sallah ba maki ya minti 20 minti 15 yana sallah da su dukkan wannan yana cikin shi suna shiga cikin allazina wa an salatu yusawu allazina wa yurahu suna yi dan mutane su yabe su in yadda bai shi kadai zai yi sallar shi ta yi tsawo ko mai raka'a wani ce minti hudu idan kin raka'a ya fada kaki dai amma da an ce mun shiga gaba ka ja mu sallah to mutane sai sun gaji da tsayawa balle ma in ta bayyana karatu ce zai yi ta zuba kira'a ya ta yi ya ta yi a mutane su gaji ba don komi ba don mutane su ce wane ya iya karatu wane ya iya sallah shi kuma in ya tashi yi shi kadai bai yi irin wannan duka wannan da suna cikin alazi na wani rawo ko kuma ɗayan mu yana sallah da ya yi mutum wani sai ya ƙara gyara tsayuwa ya ƙara gyara sauri ya ƙara kama jikin shi in can yana yin ta yadda ya gara ma yanzu kasancewa ya ga akwai mutane cikin masallacin sai ya ƙara gyara ta dukan waɗannan suna cikin allazina hum an salatin sawu malamai suka ce basu ba sallah ba suna cikin masu yin sallah suna cikin musulmi kenan sun yi imani da sallah amma ba su yi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ba su yin da aka lokaci ko kuma suna tsallake yau in sun yi gobe ba su ko kuma daga wata sai wata yake ko kuma daga shekara sai shekara yake shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina hum an salatin sawu na Allah yana gaini ne cewa azaba ta tabbata ga masu yin sallah irin wanda sallar da manzo Allah irin wanda sallar da Allah subhanahu wataala ya sifanta mu allazina hum yarawu suna yin sallolin nasu ne ba dan komai ba sai dan mutane su gani ba dan Allah su yi suna yi ne dan mutane su gani ko kuma bai yin sallah sai kawai saboda babansu na nan gida tirar da babansu bai nan bai yin sallah ko kuma ko ya tashi ba zai yi ta cikin jama'a saboda ita nan yana yin sallah ne dan baban shi ko kuma a cikin gida take mijin ta bai nan ba ta yin sallah sai lokacin da ta ga dama amma an mai tana nan da an yi doki mikoro da gudu za ta doki sahani ta yi aballa duka waɗannan suna shiga cikin allazina wa mai rahu suna yi ne don mutane don wasu mutane su gani su yaba musu Allah subhanahu wataala bayan ya zano waɗannan abubuwan sai ya gaya wata sifa ya ce wa yamna kunna da bayan ya zano wa musulman wa'anda ba su yi imani da ranar gobe wa'anda sun karyata ranar gobe sai ya kawo mun kuma cewa suna hana ƙananan abubuwa wa'anda suke na aro abubuwan aikace-aikace na cikin gida wanda ba su taka kara su ta karya ba irin waɗannan mutane irin waɗannan abubuwan ba hana aron su suke yi ba su ba mutane har irin hana su suke yi ba su ara mutane su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya gani wa'anda ba su yi imani da ranar sakamako ba to su ne wa'anda suke kange maraya daga hakkin shi su ne wa'anda ba su kudaitarwa akan a ciyar da miskini kuma su ne wa'anda sanda su ma in sun tashi suna yi ne dan a gani dan mutane su gani su yaba musu kuma su ne wa'anda daidai da kayan aiki na cikin gida ba su arawa idan makwabcin shi ya nemi ya ara mashi malamai sun fassara almaru da cewa kayan aiki na cikin gida irin su tukunya irin su feru irin su kwashe haka ibn mas'ud yake cewa sun kasance suna kilgawa a cikin almaru abinda ake ce ma maru abubuwan da ake aiki da su cikin gida ya ce kunna na hudu addalu wa tilk so da tukunya wasu suka kara da feru da da fashe da gatari da irin su kwaranga irin su dagi duka abubuwa ne wanda za ka samu a cikin kwana zai wuce gida guda kawai ke da kwai su duka wannan kwanan duk wanda ya tashi can yake zuwa ya hau kenan wannan ke nuna mu al'adun da muka iske na na cikin tsoyi da kakanninmu da kowaye al'adu ne masu kyau za ka gani irin waɗannan abubuwan da wuya ka gani a cikin kowane gida a kansu sai ka iska cikin kwana gida guda ne kowa ya san gidan suwa ne ana san biyu can da ake zuwa a kansu kuma kowa ya je ana bashi allah subhanahu wa ta'ala tun da nan ya zargi wa'anda suke hanawa kenan ya boko ya tabbata ga masu badawa kenan wannan siffa ce ta mutanen kwarai siffa ce ta wa'anda suka yi imani da ranar gobe kiyama masu ara irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kana son ga wanda ba su yi imani da ranar kashi ba to su ne wa'anda ba su ciyar da miskini ba wanda ya kasa ciyar da dukiya ya kasa ciyar da abinci to kenan ka gani ba zai iya bada abinda bai taka karya karya wa irin su kwaranga irin su filu su ma ba zai iya bada samu ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wannan shi waɗannan su ne waɗannan su ne waɗanda ba suke karyata ranar sakamako wa'anda suke hana irin wa'anda abubuwa kamar yadda muka gani abubuwa na aikin cikin gida na yau da gobe Allah subhanahu wata'ala ya zargi wa'anda suke ara su ya ce idan ana sa wanda suke hana aran su ya ce idan ana sa a ga wanda ba su imani da ranar gobe ranar gobe ba da cewa ranar gobe akwai sakamako akwai tada mutane kowa a bashi hakin shi to a shi a ga wanda da an sarrafa gidan shi aka ce ya aro filu bai arawa a sallama a ce ya aro kwaranga bai arawa a sallama a ce ya aro kwashe bai arawa a sallama a ce ya ara dagi bai arawa waɗannan su ne almaru da cikin kunya duka malamai sun zana su a cikin kunya a cikin almaru abubuwan aikace aikace na yau da gobe haka kuma imamu bukari ya yi tar da hadisi yake cewa almaru ruwa ma suna shiga daga ciki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum uku Allah subhanahu wata'ala bai kallon su ranar gobe kiyama kuma ba zai yi su magana ba yace mutum na wari wanda yayi rantsuwa akan wani abun sai da wanshi yace wanga abun kaza na sauran shi dan wannan mutumin ya kara mai wani abu sai da mashi kuma alhali wannan rantsuwa da ya karya ce yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan Allah subhanahu wata'ala bai kallon su ranar gobe kiyama kuma ba zai yi musu magana ba mutum na biyu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda mutane suka zo a wuri babu mai ruwa sai shi ke da ruwa a wurin kamar suna cikin daji su iske shi shi kaɗai ke da ruwa a wurin su nemi ya ba su ruwa ya hana musu ko kuma cikin gari ko ina a ɗauke ruwa kai kaɗai ke da korashi unguwa duka a ɗauke ruwa kai kaɗai ke da korashi Allah ya ma arziki kai ruwan gidanka suna zuwa amma ka hana wa'annan mutanen makwabtan nan naka wa'annan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wannan Allah subhanahu wata'ala zai kallon su ranar gobe kiyama kuma bai yi musu magana kenan wannan shi ma yana cikin almawun ruwa kenan na sha haka kuma an yi tarda hadisi a cikin sayi a bidawun yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimuna shuraka'u fi salas musulmi suna tarayya a cikin abu guda uku, da ruwa da ciyawa da kuma wuta yau zaka gani mutum yana soya wasu abubuwan shi ko mai sai da duk wani abu wanda yake aiki da wuta sai ka ce ya baka kyankyashe guda zaka aza bisa abin ka in ka gawan ka ka heta zaka yi wani abu sai ka ga yana hana ma to Allah subhanahu wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi suna tarayya a cikin abubuwa guda uku, ruwa da ciyawa da kuma da kuma wuta kenan duk wanda zai hana waɗannan abubuwan yana shiga cikin almawu kenan duk wanda zai hana aran so ko aran kwananga ko aran teku ko aran kwashe ko kuma ya hana wata dabba ta shiga wata ciyawa wadda shi ba abin da zai yi da wannan ciyawa ba wai shibka ba ce mai ta kwarai a a ciyawa ce allah ya hiddo ta cikin gonar shi shi ma in yanzu zai shibka sai ya nome ta amma tsabar bakin ciki tsabar zuciyar shi ta kika shi wannan ciyawa ya hana wannan dabbobin su ci so yake sai dai ta bushe haka nan kawai ya zo ya nome ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duka waɗanda suna cikin wa'anda aka ce wa yawna kullal ma'ruf haka kuma ya hadisi ya tabbata hadisi Imam Bukhari daga Ikrima yake cewa al-ma'ruf sune kananan abubuwa amma manyan su kuma shine zakka kenan masu hana zakka ma suna shiga ciki idan lokacin da mutum ya hana wanga yan kananan abubuwa wanda ya hana ma aran gemi wanda ya ara ma aran ya hana ma aran kwananga ya hana ma aran kwashi ya ara ya hana ma aran tukunya to ka san wannan ba zai ɗauki buhun shinkawa ba ya baka ya ce ka ci gidanka kai da iyalinka wannan ko da Allah subhanahu wataala ya mai arziki ba zai yi da zakka ba shi yasa Efrema ya ce babban mako babban abin da aka ce ana hana mutane suna hanawa a cikin wani ayi ya ce shi ne zarta idan idan ka kan mutum siffar shi ce bai taimaka mana kusa a gare shi an bar marmara yau yana cikin su kuma bai kwaɗaitarwa a kan a ciyar sallah in ya tashi yana yin ta yadda ya ga dama bai yi sai don mutane su gani su yabe shi kuma wannan abubuwan da wasu taka kara suka karya ba yana hana aransu idan an zo aro a wurin shi to ka sani cewa wannan mutumin da ya yi imani ba da Allah da ranar gobe alkiyama saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzon shi a ra'ayin da ne yukaddimu bi shin kaga wanda yake karyatawa da ranar sakamako kazalikan da ne yadda yake shine wanda yake kange maraya daga dukkan wani haƙƙin shi kuma bai taimaka mashi kuma bai ciyar da shi wala yahudu ala ta'amil miskin kuma bai kudaitarwa a kan ciyar da miskini da fakiri wanda bai da shi fawailu da musalli azaba ta tabbata ga masu sallah su wane ne wa'anga wa'anda alladina hum an salatihim sawun wa'anda a cikin sallar su a cikin wa'anda sun rabkana akan yin sallar su kenan rabkanwa ta hana su su yi sallah akan lokaci ko kuma rabkanwa da shagaltuwa da lamarin duniya ya hana su su yi sallan ma baki daya ba su yi ta sai lokacin da suka samu dama ba su yi radda ya shi yana jin daɗi zai yi salloli guda biyar radda kuma bai ga dama ba ya yi uku ya barbi wata rana ma ya yi kwana ɗaya biyu uku bai yi dukkan waɗannan suna shiga allazina wa masu salatin sabu allazina wa mirabu suna yi ne don mutane su gani ba don kowa ba saboda duk wanda ya yi imani ya yi imani da ranar sakamako zai dinga cika sallah kuma zai dinga kokarin yin ta akan lokaci saboda mun sani cewa mutum na shiga kabari bayan tambayoyi da ake yi mashi abu na warko da ake tambaye shi sallah ne abu na warko da ake tambaye shi sallah ne idan sallah shi ta gyaru dan ya cika sallah to ya cika daga nan zai yi kwana wanda yake kwana mai kyawu zai yi rayuwar shi mai daɗi a barzak ranar kayan ya tashi ranar gobe kiyama kuma ya shiga a aljanna manzo Allah yana gaya mu a cikin hadisai da yawa falalolin sallah Allah subhanahu wataala yana cewa hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin Allah subhanahu wataala ya yi umarci a wurare da yawa da mun kiyaye salloli mu kiyaye salloli ko mu tsayi muna masu tsoron Allah subhanahu wataala kuma haka Allah subhanahu wataala yana gaya mu cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hana albasha da dukkan wani aiki na asha dukkan wani aiki na kyama sallah tana hana shi kenan duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe ba zai taɓa yin wasa da sallah ba shi yasa Allah ya ce manzon shi in kana son ka ga wanda ba su yi imani da rana alkiyama ba ba su yi imani da gobe ba to ka gane su wannan wa'anda a cike da waɗannan su wanda waɗannan wannan sura ta mu ta gani wannan sura ta zo mu da abubuwa wanda suke masu muhimmanci ta zo mu da abubuwa wanda suke sun tattaro eh, kula da shari'a ta addinin musulunci take yi da rayuwar mutane ta yau da gobe wani zai gani maraya a cikin mutane ba kowa ba ne amma allah subhanahu wa ta'ala ayoyi ya saukar a cikin alkur'ani wanda suke na kare haƙƙin maraya haka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarci da a ba maraya haƙƙin shi idan an mutu a bar shi kuma haka allah subhanahu wa ta'ala don ya ƙara koyar mamu rayuwa ta yau da gobe ya ƙara gaya mamu da cewa wa'anda ba su ciyar da maskinai su ne wa'anda suke karyata ranar ruwa na kiyama ina wannan sura ta karantar da mu mu ci mu kula da marayu kuma mu ciyar da miskinai mu ciyar da miskinai wa'anda ba su da shi talakawa wanda Allah subhanahu wataala ya hore ma ya a taimaka musu kuma wannan sura ta yaƙi kuma ta umarci mu da mi da mu kyautata sallah wanda ita ce imanin dini ita ce ginshikin addini idan babu sallah babu addini almanza Allah ya ce al'ahadun ladhi bainana wa bainakum salah malamai ko da yawa sun dai akan tarihi salat kafir wanda yake barin sallah daga kan kafir ko sun ce idan mutum ko a nan da zaka gani idan an san mutum bai sallah zaka gani idan an tashi cikin unguwa idan ya rasu zaka gani tsoyon unguwa duk suna gaggewayewa su kai su ba su tsayawa su yi mishi sallah za ka gani malaman unguwa ba su yi mishi sallah saboda mai saboda an san bai sallah kenan sallah ita ce yin cikin addini wannan surar ta koyar da mu ta gaya mun wa'anda suke yin sallah bayan da Allah subhanahu wataala ya umarce su ba haka kuma wannan surar ta karantar da mu kusanta abubuwa wa'anda suke na zuciya ne ruwa ta ta karantar da mu cewa mu nisanci ruwa saboda Allah subhanahu wataala ya siffanta masu ruwa wa'anda ba su kaitar da a ciyar da miskini da cewa ba su yi imani da ranar ruwa a kiyama a takaice kenan abinda wannan sura take karantar da mu abinda mu karanta na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana